وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان اللهم له فداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to yau rana ta biyu a zamanmu na jaje yau biyu ga watan muharram 437 kuma zaman ashura wanda yake ya zama sanannen abu a duniyan magoya bayan ahlul bait wayannan majalisosi akan raya su ne da abubuwa masu nau'o'i daban-daban da zaman da ya yi a makka da kuma fitansa makka a ranar tarwiya ko ranar arfa da kuma wuraren da ya yada zango a kan hanyarsa ta zuwa kofa har ya zuwa lokacin da aka tsare shi da inda aka tafiya da shi aka yada zango a karbala inda wannan waƙiya ta auku kuma musamman ma ranar goma ga wata shi akan akan akan ambaci waƙi'an ne fito na fiton da masu mubaraza suka yi haye zuwa ƙarshe lokacin da suka gama da su kaka kaf da suka kama iyalan gidan annabi suka tafi da su kuma arola irin shi akan karanta a lokacin arba'in shi ma sai a karanta tafiyansu har zuwa dimashq da kuma dawowa da su zuwa madina to wannan da yake adata inda su sukan yi sukan lokaci sukan karanta ba tare ma da sun yi tarjama ba akan karanta ne kawai to mu kuma a yi zama mutum da wani abu ne da ya zama bakon abu a wannan nahiya ta duniya akwai bukatan mutane su san menene takamaimai ya faru din saboda haka akwai bukatan warware musu tarihi da takamaimai yadda ya faru ko da ke warware tarihi wani abu ne wanda yake lalle ba majalisi irin wannan ba zai wadatar ba don yana bukatan mahalloli ne na na bincike na ilimi wannan kawai za a bi abin ne a gurguje don mutum ya sami ya fahimci abin da ya faru sannan abu na biyu wanda yake yanzu kuma a wannan lokaci namu akan zauna a a wa'yansu muhadarori akan maudu'ai daban-daban wasu kai tsaye sun shafi al'amarin ashura wasu kuma sun shafi al'amarin ashura ne a fakaice alal misali duk lokacin da ake magana dangane da zalunci to tun da shi waƙen ashura ramzi ne na zulm ana iya ɗauka a magana dangane da duk lokacin da ake magana dangane da fanɗara fanɗaran al'umma shi ma ya shafi ko mene ya shafi sha'anin addini nan ya shafi ya shafi ainihin ashura saboda haka akan samu mutane su yi muhadarori akan mawdu'ai daban-daban wasu kai tsaye sun shafi ashura wasu kuma a faikai kace suke dangantaka da ashura din to mu ko ko da ke ban gama ma in ce yadda ake ai- ai akan akan yi ma a- har a bisa al'adance din a- ana akan yi tamsiliyoyi akan yi tamsiliya na abin da ya auku wanda shi ma don hanyoyin raya wannan abin akan kuma mazaharori wasu kan ta mazaharori tun ma daga ranar farko sukan zaɓi ranakun da za su yi mazahara kaga wannan garin an yi ra- rana ta uku ne ranar rana ta hudu hak- haka ma kama har ya zo ashirin ba lalai sai ranar goma ba za ka ana mazaharori a garu- a garuwa daban-daban a ranaku daban-daban amma musamman ranar tara da goma to tamsiliyoyi wanda akan kwamanta abin da ya faru da kuma waƙoƙi da kuma abin da ake ce ma ma'atam shine kamar ija- ijaje da dukan kirji wanda ke ɗaukan sunanaki daban-daban mutane su- bisa inda suke ma'atam za su ce masa da arabiya ko kuma kuma san az- azadare ke- ke da harshen mutanen wajen indiya da pakistan ne amma shi ma har ya zama ya zama ya zama karɓaɓɓen karɓaɓɓen karma an ce azadare abin da yake nufi kenan ainihin wannan jaje da akan yi ana dukan kirji to mu a wannan ah, zaman da muke muna mu- mu- muna dan taban kowane janibi mukan tab- tab- tab- tabi janibin tarihi din na abin da ya faru a gurguje kuma duk kowace shekara muka ɗauka sai mu ga cewa bai- bai taɓa isa lokaci bai taɓa isa mu ba ko da tun farkon almuharram muka fara aka fara ɗauko magana tiriyan tiriyan na abin da ya faru to lallai sai- sai mun zo kafin mu kai goma za mu ga lokaci ya ƙure mana ba mu kai ga zuwa ainihin waƙen goma ɗin ba lokacin goma ya yi wato tun muna kila ma imam bai bar maka ba ko kuma ya bar maka yana kan hanya to amma sai kuma goma ta zo sai kuma a yi maganan goma a gurguje to sannan kuma bayan nan abin da ya faru eh, shi ma in aka ɗauko shi tiryan-tiryan zuwa hayya zuwa inda suka isa dimashik shi ma ainihin sai- sai dai ko- sai dai in za a yi ta zama a yi ta ta yi hayya zuwa kila arba'in mai yiwa nan gaba insha Allah za mu- za mu iya zama ɗin hayya zuwa arba'in amma wannan zama namu a wannan lokaci ya zo a mawuyacin hali Eh, lokacin da muka fara zama a nan husainiya din nan mun zauna lokacin sanyi ne saboda haka lokacin sanyi ya dan fi daɗi ko da ke da sanyi amma ya fi dan daɗi saboda sanyin kan magance wa'yansu abubuwa da daman gaske to amma yanzu gashi ya shigo za- zafin kaka da daga zafin kaka ga yawan ƙwari mun san nan gaba kuma zai shiga damina ba da jimawa ba zai koma nan da shekara ɗaya biyu uku zai koma cikin damina sosai don haka ainihin wannan lokaci daidai wannan lokacin zafi na kaka da yawan ƙwari musamman ma saboda a tsakankanin nan haka babu fitilu in dare ya yi gamu da fili da ciyayi duk da ƙwari da yawa in kuma dare ya suka hango inda fitila yake nan suka nufa saboda haka jiya mun yi fama da ƙwari sosai ga zafi ga ƙwari saboda haka lalle sai dai a daure da irin tunda dai ko ba komai dai ba biki muke ba jajen zaman jajen a daddaura irin abubuwan da suke su- su- yad- yadda yanayin yake kuma kamar yadda na ce wannan ma shi ma wurin shi- shi a kansa ba an kammala ba ne don tsarin da aka yi masa yana bukatan za a yi wa'insu za a kammala shirin da zai samar da yanayin da zai zai zama akwai iska wanda ba a gama ba kuma amma mun fara amfani da shi haka to z- zan ma- zan yi mana kamar yadda na na ɗan riƙa yi shekarun baya in ɗan taɓo mana tarihi sannan kuma daga baya mu zo mu nazarci shi abin da muka karanta na tarihi wato mu hange shi ta wata mahanga mu- mu fassara shi akwai akwai ba- baya ga sanin takamaiman adin bai da ya faru fas- akwai bukatar kyakkyawan fassara ba za ka iya kyakkyawan fassaran waƙiya ba sai ka san waƙiya in kuma ka san abin da ya faru kana bukatar ka san fassara ɗin to a baya mun mun- mun- mun rika bi a gurguje gurgujen gaske mu bi yadda yanayin larabawa yake kafin bayanan manzo Allah sallallahu alaihi wa don shi ma wannan ya- kana bukatan ka fahimce shi ne shi ma da da zurfi kana bukatan ka sa kanka a matsayin da larabawa suke kafin bayanan annabi ka fahimci irin yad- yad- yadda jahiliya take da tunanin wan- mutanen wannan lokacin suna wata- wani irin tunani ba kar ka kwanta shi da tunaninka a yanzu ba tu- tunani irin na mutanen yanzu ba dole za ka dube shi ne a yadda mutanen wannan lokacin suke tunani saboda haka irin za ka ga yaya suke kafin annabi ya zo kuma yaya saƙon annabi ya canza su hawa zuwa wani makidari ne yaya kuma wannan hali nasu na jahiliya ya zama yana nan tare da su wanda shi kuma har ya zama bai rabu da su ba a cikin musulunci Da- tun da yake musuluncin ba yana nufin yau da musulunta yau da zama komi da komi lafiya lau kamar yadda a cikin nasin al- nasin alƙur'ani Allah ta'ala yake cewa qalatul arabu amanna Lara- larabawan kawai suna cewa mun yi imani Allah ta'ala ce qul bal lam tu'minu walakin qulu aslama ce ka ce musu a'a ba ku yi- ba ku yi imani ba tukunna ku ce dai mun musulunta walan ma yadkhulul imani fi qulubikum din imani bai riga ya shiga zukatanku ba tukunna kaga kenan idan mutum ya musulunta ko yan ko ban gabanci makala balaraban jahiliya ba ko yanzu ne sai wani mutum muƙaddara kaman ba maguje ne ya girma yana maguzancinsa sai ya zo sai ya musulunta sai aka- aka ci- yi gwada masa yadda zai wanka ya je wanka ya zo aka yi sallah tare da shi to shi kenan yanzu komai da komai ya san ka'idodin addini kenan yana ɗabi'a irin na addini yanzu yi magana yanzu nan zai maguzanci zai fito kamar yadda a wannan wani ban san ko almara ce ba aka ce wani ba maguje ya musulunta sai ya zo za- sallarsa na farko a jam'i dama yakan kalli musulmi na sallah sai aka ce allahu akbar sai aka duka to shi ya san ana kofa goshi sai ya nufe ya nufi kawai ya nufi kofa goshin shi sai ya ga- ya ga shi kadai ne sai ya dago ya haka ya ce yan kazan uba sun ba da ni to tun da yake shi ashir ya iya nan take bai san ma sallah yake yan kazan uba ya ce ya watsu ashir kawai ya ce yan kazan uba sun ba da ni wato ashe ana nokewa ne shi ya ashe ana nokewa ne kafin aje ya dauka so an bada shi ashe akan noke shi da bai sani ba sai ya nufi abin nan to kun ga wato kinan shi kaga yanzu tun da ba tarbiya shi bai san ba a ashar a musulunci ba kazan uba nan sunan al'aura ya kira sannan kuma yayi magana yana sallah ne to kaga wannan ya nufin kenan idan mutum ya- ya musulunta nan take ba yana nufin wai sai ya zama da mustawan fahimta da tarbiyya irin na musulunci ba sai a hankali sai a hankali ana ya- ya- yana zaune yana ji yana ji yana caccanza hali yana ta- har kama kama kama imani na shiga har ya zauna ya zama daram a zuciyansa har kuma ɗabi'a- ɗabi'antu da ɗabi'o'i na addini a hankali a hankali yana kawar da miyagu yana gina kyawawa har kuma sai ya zama mutum na gari amma ba rana ɗaya ba ne wani don haka ne ma duk waɗansu masu masu ra'ayin cewa duk wanda ya ga annabi ya imani da shi sunansa sahabi kuma Allah ya yarda da shi wannan zamu ce wannan ko ko hikima ma babu a ciki ba hankali a ciki ballantana shari'a don ba wani mai hankalin da zai yarda da wannan domin gashi a nasin alqur'ani qul lam qul bal lam tu'minu walakin qulu aslamna walan ma yadkhulul iman fi qulubikum kaga wanda suka ce sun imani kida akwai ma kuma wanda Allah ta'ala yake cewa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun to kaga kaga kenan bai da za a ce wai nan take kawai duk wanda ya zo ce imani shi ya yi imani sai a ce komai lafiya lau ballantana imanin nan akwai dalilai daban-daban da'i wanda ya kira akwai wani son s- neman gaskiya ya sa yana ya ta bincike bincike har ya gano sannan sai sai ya sallama wani ya ja da abin ya fi ƙarfinsa ya fara ganin wa'yansu mu'ujizozi wanda ya ɗaure mishi hankali ya fara tunanin to lallai wannan ba zai yi ya zama aikin mutum ba shi ma har ya fahimta shi ma ya musulunta wani kuma ya musulunta ne saboda abin ya riga ya fi ƙarfinsa yana jin tsoron hukunci kar a kama shi da laifuffukan da yi kamar a a tarihi wannan sanannen abu ne akwai wani mutum wanda an san shi kuma in na faɗa ko wanda ya kara wanda ya kara wanda ya karanta tarihi ya san shi cewa shi ya sa- sun tafi fatauci ne shi da mutanen yan uwansa da aka kwanta ana bacci sai ya tashi ya sa takobi ya filla wuyan duk sauran su goma ya kwashe duk dukiyansu to sai ya ga in ya koma garinsu za a ce masa ina su wane da su wane in ya ce bai san inda suke ba za a ce in- kun ya ce sun mutu ne za a ce ina dukiyoyinsu sai ya ga ba abin in ba shi da mafita illa ya tafi madina ya musulunta sai sai ya ya tafi madina ya musulunta saboda a nan su 'yan uwansa ba su cin mashi yan uwan ma- ma- dangin waɗanda ya kashe ba su iya cin mashi a madina ba to kuma har aka ce ya ɗebo daga cikin dukiyan ya ba manzo Allah sai manzo Allah ya ce a musuluncin ka mun karɓa amma dukiyan ka rike kayan da ba dun musulunci yana kankar abin da ya wuce ba da na lizimta maka biyan diya saboda yana kafiri ne ya kashe kafirai saboda haka wani hukunci ne daban yanzu kuma shi musulmi ne yanzu ba za a mishi ba za a dora mishi dokan eh, lokacin yana kafiri a dora mishi doka yanzu na musulunci a kai tunda amma yanzu da ya musulunta da yanzu yana musulunci ne yayi wannan to da za a dora za a hukunta shi amma ya yana kafiri ana aka sami hadisin al-islamu ya jubbu ma qalba qabla al-islamu ya jubbu ma qabla musulunci yana kankar abin da ke kafinsa to kenan mutum laifukan da ya aikata a da in ya zo ya musulunta shi kenan ba kuma a ce mashi ai da ka taba zagin annabi shi ya- ya zage shi yana kafiri ba ku shi kenan shi ya kare yanzu ya musulunta shi kenan yanzu ya san cewa yanzu kuma zai zai iltizami da ka'ida kamar yadda ba za a lizabta mashi yin sallah ba a ce a ce a ce ainihin da can da kafin ka musulunta ai baka sallah yanzu sai ka biya yanzu da ya imani ne aikin imani ya hau kansa to misali wanda yake kaga shi wannan wanda shi sanadiyar musuluncin sananne ne ya zai tsira da dukiyar fashi da ya yi ba ma fashi ba don yin ba fa- wannan ya wuce ma fashi domin kisan kai ya yi cikin ruwan sanyi na na waɗanda suke su- suka aminta masa don tare suka je fatauci amma kaga shi ya sami ya shi- ya musulunta ne don- don ya sami mafaka da dukiyar sata da ji- da jini dukiyar jini ya su kuma sami maradinsa bukatansa ta biya kuma ga- da sanannen hadisi mutu wani mutane ma sukan mamakin mutane duk su ƙe ƙasa ƙasa bayan duk sun san waɗannan kaga sun maka mirsi su kamar ba su sani ba Eh, innamal amalu bin niyyati wa innamal kulli mar'in ma nawa sai shahararren hadisi ne akwai wasu hadisai da sukan shahara tsananin shahara har takan kai ma saboda shaharansu ba ma wanda ya damu da binciken isnadodinsu saboda sun shahara innamal amaru bin niyati yana ciki shahararrun hadisi zaka ga ko yara ka da ka ce innamal amaru bin niyati zaka ga sun cika sa maka sauran ba za su ce wa innama da kullum mur'in manawa to sai ba- ba- sai manzo Allah ya ce faman kanat hijratu lillahi wa rasuli fajratu ila Allahi wa rasuli wa man kanat hijratu lidunya yusiba aw imra'atin yankuha fa hijratu ila ma hajara ilayhi wanda ya zama ya hija ya hijiransa saboda Allah da manzo to ladansa na wajen Allah da manzo ya yi- zai sami ladansa saboda Allah da manzo saboda don wanda ya kuma ya hijira domin duniya ya same ta ko mace don ya aure ta to hijiransa na ga abin da ya hijira gare shi kaga ake nan wannan abin da yake nufi akwai wasu da suka yi hijira ba lillahi wa rasulihi ba akwai wanda suka yi hijira li duniya yusiba in ba ka ba ba ma'ana ga wannan magana kuma akwai ma wanda ya aure- ya ya hijira don ya aure har ma a sharhin hadisin suna cewa wane ne wance ta musulunta sai ta yi hijira zuwa madina shi kuma yana son ya aure ta ya ga baya da zai to ta koma madina kawai sai ta karkaro shi ma ya hijira suna faɗa a ta- ta- a sharhi in ka duba sharhin za ka sabu da sunan mutumin to kaga shi yanzu shi hij- ladan hijiransa auren da ya yi wance ya zo ya aura kuma ya aure ta khalas ladansa kenan fa hijratu ila ma hajara ilayhi kharaja da mata li imra'atin yankiha nakaha aw lam yankiha fa hadha jazaohu ko ya aure ta ko ba aure ta bai sakamakon sa kenan bai da komai wajen Allah to akwai kuma wanda suka zo domin su sami duniya to ina ga mamakin mutum zai karanta wannan ya ce to a ya kai ya kuke wanke waɗannan mutane kuce duk cikansu wankakku ne alhali gashi ku da kanku kun ce akwai wanda ya hijira ba domin Allah ba wani yawo hijira ne don ya aure akwai ma wanda ya hijira don ya kashe mutum yana bin wani bashin jini ya zo ya bayyana musulunci ya ja- ya aka aminta masa ya- ya- ya- suka fita tare da wanda yake son ya kashe din ya amince masa da suka je wajen gari ya- ya kashe shi ya- ya koma maka ya zama mushrikinsa yana cikin takwas ɗin da manzo Allah ce ko suna ko sun lulluɓa da labulan aban an gansu a kashe su bayan shigan manzo Allah maka ya ce ko wanda duk ya shiga eh, ɗakin Allah ya tsira wanda kuma ya zauna a gidansa bai fito ba ya tsira amma sai ce ban da mutum takwas su wa'annan ko ina aka gansu a fille masu wuya hatta ko da sun lulluɓa da labulan ƙaba ne to wannan yana daga cikinsu to kaga shi shi shi ya bayyana wani abu ne daban da bai sami muradinsa na kashe wanda zai kashe ba da sai ya zama haka nan ko kuma ya- ba wanda ya- ko ma don me kai hijira Allah ya san don me kai hijira saboda haka ladanka kenan haka ma ko duk mai nema ka shiga musulunci Allah ya san don me ka shiga musulunci to haka mu- ainihin mutane ba wai sun shi- duk imaninsu mustawan shi ɗaya ba ne wannan ra'ayi ra'ayi ne daga baya bayan shekaru da dama a zamanin mulkin banul abbas wani ra'ayi ya fito na wai murji'a masu ce a ba- komai a jinkirta shi ba ba- kar ka ce komai wai imani mustawan shi ɗaya ne imani sunansa imani ana bambanta a aiki haka su wannan ra'ayin murji'a ne cewa imani mustawansa ɗaya ne bambanci tsaka- a tsakanin mutane a ayyukansu saboda haka imani a wurinsu duk iri ɗaya ne martaba ɗaya ne na imani wai imanin mutum wanda ya imani daidai yake da na mala'iku da na annabawa wai imani sunansa imani abu ra'ayinsu inda aka bambanta a wajen aiki ne to idan mutum ya imani to imaninsa daidai yake da mala'iku da annabawa a gane wannan ra'ayin murji'a fa kenan to amma a wajen aiki yana iya aikata laifi ya saɓi Allah to amma a jinkirta a jinkirta masa al'amarin wato a bar wannan sai ranar lahira Allah zai san yadda zai da shi saboda su suna cewa ba ruwansa da duk komai mutum ke aikatawa ba su a magana dangane da me yake aikatawa an ce ai yana yana kisan kai ko yana sata ko yana cin amana sai su ce ai wannan laifi ne ke wa Allah kuma Allah yana iya yabe masa kuma hukunci yana wurinsa kai ina ruwanka ba dai ya yi imani ba imaninsa kuma irin na annabawa ne da mala'iku ina ruwanka murji'a kenan to akwai masu ra'ayin murji'a ko da ba su kira kansu murji'a ba wanda su- sukan wanke sukan wanke mutane da, da um, um, uh, mustawan imani in an ce musu ga ayyukan su ba ruwansu wannan yana ga Allah ne ko ya fi musu ko ya musu hukunci alhali gashi a zahirin alqur'ani alladhina amanu wa amilus salihati a ko ina ومن و- و- ومن جاءه مؤمنا سيشي قرأ من الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ko ina sai kaga an goma imani da amal salih imani da amal salih amma su suka ce a imani kawai to imanin nan kuma yana karuwa yana raguwa ba mustawa ɗaya bane na wani yafi na wani kaga wannan ma ya dakhulul imani fi qulubikum wato imanin ma bai ma ya shiga ba kaga yana shiga ne bayan an musulunta sai imani ya shigo kuma yana karuwa kuma yana iya raguwa saboda haka ba wa- ya yi ƙarya duk wanda ya ce imani mustawa ɗaya ne da na shan alƙwarar ya nuna ba ba mustawa ɗaya ba ne ya nuna yana iya zama bai shiga ba ma kuma yana iya shiga ya fita yana iya zama tun asali ma ba shi yana iya zama akwai shi ya ragu saboda haka mustawan mutane ba ɗaya ba ne ballantana a yi musu kuɗin goro an san goro yadda yadda yake ainihin akwai manya akwai ƙanana akwai matsakaita amma sai a ce ƙwarya kaza kawai duk a kira ya kawai ba a tattara sa- sa'o'in juna a a sayar sai a ce duk cikansu kawai kaga in aka tattara goron sai a ce masa kawai ƙwara kaza kawai an hu- an huta ba a damu da akwai 'yan menu 'yan mitsitsai tamakakku busassu manya-manya be- eh, masu sankara masu be- du- duk dai sunansu goro sai a ce masu ƙwara kaza kawai to haka nan suka yi ma ba sai su ɗauki abin gaba ɗaya su yi mishi haka nan amma ko mai masu kuɗin goro sun san suna sun san dalilin sa suke kuɗin goro ɗin suna ɗaukan averaging matsakaici suke ɗauka don sun san in akwai wani ƙasa na saman zai biya shi amma ba adalci ne ka dubi mutane ka yi musu wannan kuɗin goron ba ka dube su gaba ɗayan su ka ce duk imanin su ɗaya ne ba zai taɓa yiwa ba ko ka ce duk ayyukan su iri ɗaya ne shi ma ba zai taɓa yiwa ba wasu sun fi wasu ko da abin kirki ko da duk mutanen kirki ne ba da ka ce duk kirkin mustawa ɗaya ne don don wani laifi na wani hatta manzanni Allah ta'ala ya ce tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd mun san annabawa ma'asumai ne amma wasu sun fi wasu to wannan ina faɗin wannan domin mukan bi a gurguje ne don ba zai yi mu bi shi ba zai mu yi majahiliya nazari na adalci a wayannan kwanaki ba sai dai shi ma mu ba ku a dunkule a batun cewa shi zamanin jahiliya yanayin rayuwa a makka yanayi ne na tsari irin na ƙabilanci na gida-gida ma'anan ƙabila shine mutanen da suka gangaro daga mutum guda ba kamar da a da hausa ana ake amfani da ƙabila kamar a ce mai ibo ibo a ce ƙabilan ibo alhali ba ma'anan kalman ƙabila kenan ba don kamar ka ce ibo ko tibi ko yoruba ba ƙabila ba ne ya wuce ƙabila wannan sha'ab ne al'umma ne ma'anan ƙabila wanda suka ce mu 'ya'yan wane ne su ne ake ce musu ƙabila idan mutane suka ce mu 'ya'yan wane ne to su ne ƙabilan wane to a mustawan rayuwarsu a wancan lokacin kowace ƙabila tana zama ne ma a wuri guda don haka ne ma za ka ko a cikin littattafai za ka an ce masallatai iri iri kaza ne akwai masallacin gida akwai masallacin ƙabila to ma'anar masallacin ƙabila kamar shine masallacin unguwa saboda su a lokacin unguwanninsu banuwa na banuwa na banuwa na haka suke zama kusa wato asali mutum ɗaya ne da 'ya'yansa da jikokinsa jikokin jikoki sai su zauna wuri ɗaya sai a rika kiransu da sunan babansu sai a ce 'ya'yan wani to haka kuma in can su kuma gungun su ma sai zauna in za ka kamar tsakanin wuraren zaman su ma unguwa unguwa ainihin kowace unguwa kabila take zama a wurin ba cakuɗu suke ba don haka ne ma ake kiran unguwa a harshen su kabila wace kabila za ka sai ka ce ƙabilar kaza haka kuma ƙauyukansu su ma kusan ƙabilu ne gudun gada ba suna kiran ƙauyuka da sunan banu kaza banu kaza ne kamar inda inda aka raini manzo an rahama sallallahu alaihi wa alihi inda aka ci banu su'ad wata halimatu sa'adiya ta raine shi daga cikin banu su'ad su'ad din kaga kaga mu wani mutum ne su'ad kuma yan kabil jikokinsa yan jininsa saboda haka kabila jini ne to su mutane ne wanda suke da nizami irin wanda ya ɗoro a kan jini ana alfahari da jini da alfahari da kai ɗan wane ne ta haka nan su ƙuraish su kansu su ma ƙabila ne to ko da ke ƙabilu da akan akan akan rarraba akan ci akwai abin da aka ce mishi akwai abin da ake ce mishi baɗan a cikin ƙabila ɗin sai a ce akwai baɗan ciki ne idan ya karkasu ya rasa ya rassa daban-daban kabila ɗaya sai ta yi shi daga cikin banuwa ne sai a ce daga cikin banuwa ne kuma akwai banuwa ne sai a rabu biyu ko uku idan mutum ya zama yana da 'ya'ya biyu fitattu sai ya zama 'ya'yan wannan da 'ya'yan wannan sai a ce 'ya'yan ammi ne sai su zama kabilu biyu amma in ka duba ta kakansu sun zama kabila ɗaya to kabila ma takan karkasu ta yi ƙananan ƙabilu wanda ake kiransu da sunan naki daban-daban to su a lokacinsu lokacin nizami ne irin na ƙabila hatta zamansu ana la'akari ne da kai ɗan wane ne in za su zauna akwai wakilin kowace ƙabila kowace ƙabila da kuma suna da suna da irin me za a ce masa irin irin ta'assufanci wanda bahaushe kan ce mashi kabila zafin ɗamfaruwa da ƙabilanku komi ƙabilanku kawai ta'assufanci shine kamar wato wanda mutum yana goyon ba na gida ba ruwan shi da wani wato da za a sami mutum biyu suna faɗa to da mutum ya zo ɗan gidansu zai mara ma baya yana zuwa kawai zai zai da ki ɗayan ne kawai ba ruwansa ba zai ce me ya faru ba kila dan gidansu ne baya da gaskiya ba ruwan shi dan gidanmu ne kake faɗa da shi kai ne wane sai ya dake shi kawai shi ma wani in ya zo kawai shikenan daga nan shi yasa ma faɗan mutum biyu a wurinsa yakan zama yaƙi idan mutum biyu suka yi faɗa hatta yara in suka je ɗiban ruwa a wajen ɗiban ruwa kawai sai faɗa ya kaure tsakanin ɗan gidan wane da ɗan gidan wane sai kawai faɗan ya zama na 'ya'yan gida yara biyu ne suke faɗa sai wannan su zo tare ma wannan sai wannan zo daga nan kuma sai ya zama faɗa tsakanin gida da gida har ai kashe kashe ba wani mai ke wa ke tambayan wane ne daidai ɗan gidanmu kawai yana da gaskiya ko baya da gaskiya shi ke da gaskiya kuma in an kashe ɗaya ɗan gidansu to su ma za su kashe ɗan ɗaya gidan kuma ba ruwansu da kowa za su kashe ba lalai wanda ya laifi ba suna bin bashin jini ne kawai kabila kaza sun kashe mana mutum biyu mu mun kashe ɗaya muna bin su ragon biyu to wasu kuma ƙabilun sukan ji kansu su ɗauka su sun fi sauran ƙabilu har wasu wata ƙabila ta ce ainihin an kashe mutum a cikin ƙabilanta in in banuwa ne ne suka kashe to sau kafa a ɗinmu ne in sun kashe mana mutum ɗaya mutum ɗaya zan kashe amma in ƙabila wance ce ba su isa ba mutum ɗaya dai a cikinmu yana daidai da goma ne a cikinsu saboda in suka kashe mutum ɗaya sai mun kashe goma a cikinsu saboda mun fi su daraja don su asalinsu kakansu bare ne ya zo ne ko ko asalin kakansu bawa ne aka yanta shi saboda haka ba zai daidai da mu ba saboda haka daga cikinsu in aka kashe in ɗayansu ya kashe ɗayanmu to za mu rama goma a cikinsu to akwai wannan in mutum ya zo baƙo ya zo gari kamar ya zo garin maka tun da ke gari ne mai ƙabiloli to dole ne ya shiga in zai zauna a garin maka dole zai zauna ne tare da wasu tare da wata ƙabila tun da shi ba ɗan gari ba ne shi ba ba ƙwarai shi ba ƙwarai shi ƙabila ce ana cewa 'ya'yan wani wasu fihir bin malik su ne ƙwarai shawa daga cikin daga cikin larabawa 'ya'yan fihir bin malik daga nan shi sai su ce to 'ya'yan fihir su ne ake ce ma quraish su kuma quraish suna jin kansu akwai wasu ƙabilu daban-daban na larabawa wanda suke kewaye da maka kamar abu akwai akwai banu bakar akwai banu taglib akwai banu kaza akwai ƙabiloli da kowane gari dai ƙabila ne to wanda mazauna maka quraish saboda ka in kai ba ƙuraishi ne ba ka zo maka to dole za ka zauna ne tare da wani gida saboda ka in baƙo ya zo makaddara wannan baƙon ya zo daga yaman ne daga wata ƙabila ya zo daga kinda ne ko daga wata ƙabila a ƙasar yaman in ya zo tunda shi ba ba ba ƙuraishi ba ne in ya zauna maka to zai zauna tare da wani gida ne sai a ce wannan wane ne sai a ce ai halifin gida kaza ne sai a ce o yana tare da 'yan gidan kenan alhali shi ba ɗan gidan ba to haka nan kuma idan ba ma bako mazauni ba in shi bako ne wanda ya zo zauna yana iya aure ya'ya amma yana tare da kabila kaza abin da ya shafe su ya shafe su amma ko da lokaci ana nan ana kallon shi a matsayin ba ɗan gida ne ba ana ganin shi a matsayin halifi ne wanda ya mannu da gida ɗin wannan in ya zo ‘yantaccensa kenan da dukiyansa ya zauna yana tijaransa ya mallaki gida yana ciniki shi ne zai mannu da wani gida amma in ya zo ba a matsayin bawa ne ko wani ma'aikaci wannan ba za sai dai a ce ma'aikacin gidan wane ko bayan gidan wane shi ba za a ɗauke shi a matsayin ɗan gidan ba hatta wurin zama wurin zamansa yana daidai da matsayin mutum ne ko wanda suke zama a gefen ƙaba suna tsego mummuka suna dara da caca a gefen ka'aba to ainihin wurin da mutum zai zauna sai daidai da irinsu in shi dattijo ne shugaban ƙabilansu ga wajen dattawa can shugabannin ƙabilu nan suke zama sai wani ya isa ya zauna a wurin zai zauna wani bai wani wani bai bai kai matsayin su bai je sai je zauna kusa da su kuma idan su bayi ne su kuma akwai wanda za su zauna bayi da za a ce wani bawa ya zo ya zauna cikin inda manya suke wai wai wai ai abu alamun za su kamar za a yi tashin duniya ba bawan gidan wane ne dole a ladabtar da shi ya zo ya zauna inda ya'ya ke zama ya ɗauki kansa menene ko kuma a ce wannan ɗan gidansu banda wanda ai yaron gidansu shi ne ya zo ya zauna nan ba wani shi ne ya zauna mahalli ne tsari ne irin na kafin kai magana ma sai an ce kai ne wane in ka miƙe ka ce jama'a ya jama'a a saurara don me za mu yaƙi kamar wani ya faru an ce wani yaƙin wani yaƙi da suka yi wani ya je shiga tsarayen sa wuce don me za mu yaƙi da juna farkon tambaya shi ne kai ne wane ya ce ni ne wani ɗan wani jika wani suka ce eh to ka haifu ka isa kai magana to a saurare shi to me kake so shiru ina son a zauna ne a tattauna maimakon a ƙi to lalle to tun da ya haifu da bai haifu ba isa yi magana a saurare shi ba don haka ne ma lokacin da manzo Allah ya kira su gangami suka je dun sun san shi waye aka ce wane aka ce Muhammad dan Abdullah aka ce a lalle shi ya isa kira su sai kowa ya tafi kafin kai magana sai kai dan wani jikan wani ne don haka ne ma ka ainihin Allah ta'ala bisa hikimansa yana la'akari da yadda wad'in mutane kafin ya turo musu manzo don da ya turo musu manzo bare san ba su saurare shi sam domin manzon da za a turo a cikin ƙurashi har su saurare shi dole ya zama wani ɗan wani da za a ce wani ne a ce wani ne a ce ai bayaman nan da yake zuwa da ha shi ne ba ba wanda ya saurare shi ba sam ko saurare shi ma za su ya isa ya magana ma to suna da wannan to da yake akwai gasa tsakanin gida da gida akan abin da zai mai da gida ya fi wani duk da akwai gasa wannan kowace gida kowane gida yana sai a ce shi ne fi ɗaya gidan kuma sukan sallama ma wasu to suna da abubuwan da suke la'akari da su wasu abubuwan zai daidai da hankalin kowa da kowa wani lokaci kuma wani abin ya daidai da irin nasu hankali ba lalle irin kasa a naka ma'aunin hankalin ka zaka ga ba hankali suka amma su a hankalin su daidai ne saboda akwai wasu abubuwan da aka ɗauka gwarzantaka ne amma ka san abin da ake ɗauka mutum gwarzantaka ko mutum a ce ya abin kirki to dole a yi la'akari da irin irin al'adan garinsu na wani wani na karanta wani wani ne ya yi mafarki dangane da wani wani ba ni ce mishi ba ma guje wani ba ma guje ya ga wani abin al'ajabi dangane da shi sai yake tambayansa kai wani irin abin kirki ne kake ne kai ne hannaji cewa ainihin na ji magana a girgije ana cewa a zuba ruwa a gonan wane ya zoce kai ne wane kai me kai ne to da kewa ce to yana da 'yan mata sun girma a guda kuma duk ya aure su sai ce to ba wannan bane to kaga abin kirki ne a wurin shi ya ce to kuma ya dunga faɗa abubuwan tsiya wanda wanda shi a wurin shi ya burge ne sai ce sai ce mishi ba wannan bane to sai ya faɗi yadda yake yadda yakan raba dukiyansa ya ba mutane sai ce to wannan ne wannan ne abin kirki kaga shi abin kirki ne sada zumunci ne ƴaƴansa ma ƴan mata sun girma ya ma aure su kawai ka gani kaga wani irin zumunci har ina saboda tsananin zumunci ma kawai ba basu ma sun tafi wani gida ba kawai babansa ne ma ya aure su to kaga wato kenan ina ga muku wannan ne don su a jahiliyar larabawa wani irin jaruntaka ne mutum ya bizina yasa da rai idan ana dara aka kasa mutum aka fara wani ya fara masa aka fara masa woho wasu na masa woho in ya ji haushi sai ce to ai ai ni ba banzan gari ne ba ni ba banzan gari ne je ka gidana ka gani babu yarinya budurwa kai ko gidan ga wata ganda kai kuna ga ni tun tana yan shekara bakwai na business to shi wancan da aka yi mishi gorin akwai yarinya budurwa a gidansu sai ya shiga kuka saura sai su sai a mishi woko kawai yarinya gandaga ya gidanka wannan abin kunya har ina abin kunya kamar yadda na dasa alkur'ani wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawm min su'i ma bushira bi ayyumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab in aka yi ma dan uwansa albishir da mace sai fuskan sa ya kwansare ya ɓata rai huwa kadhim ya shiga bakin ciki to zai rike wannan abinda aka yi masa haihuwan nan ne bisa walakanci ko ko zai turbude shi a turbaya ya ta maza ya jaruntaka ya ce yana za ina wannan yarinyar da aka kama kawai tana inya inya kawai je turbun ya dawo yana huci a ce ya me ya ce yana bizo ne ja tun ma baka ice mai zai mai jira tun da ai gidan wane ne suke barin yarinya mata girma shi ana haihuwa yana ganin mace ne a lamarin jahiliya an ba da labarin wani mutum abin tausayi ba daɗi labarin amma dai ya auku ne tarihi ne ba ba almara ba aka ce wata rana wani mutum matarsa tana da ciki sai ya tafiya to ba nan har ta haihu bai dawo ba da ta haihu sai ta haifi ya mace kuma suka san in ya dawo lalle zai kashe ta sai dangin uwa suka ce masa suka ce mata yadda za a yi kawo ba mu ita ne in ya dawo ki ce masa namiji kika haifa ya mutu da ya dawo ya san ta riga ta haihu ma tun da ya daɗe bai dawo ba ya dawo me yaya kin haihu ta haihu me aka samu ta ce ɗa namiji ina yake ya ce ta ce abin takaici jariri ne ya koma yana jariri ya mutu namiji kai ya yi hasara sai bai ji daɗi ba shikenan to ana nan sai dangin nononta sukan zo su gaishe shi sukan zo gidan su zo gidan ana zada zumunci sai suna zuwa da yarinyan shi bai san yarsa ba ce to sai yana ta wasa da ita sai ya ta ji da ita ji da ita ita ji da ita sai ya ta uwan ba sai ta ga yana son ta ba yana ta son ta sai ta ji da ita ya ta ji da ita ya ta ji da ita sannan sai ta ce masa wannan yarin da kake ta so ka san abin da ya faru ce ai yarka ce ba sai bata rai ba ya ta ce ai da ba kanan haihuwar nan ne na ce maka ɗan namiji ne ya ai ita ce shine dan gido na gudun kada ka bizne shine nan suka ce a gaya a ce ka haifi namiji ta haifi namiji ne ya mutu haba ai sai bata rai da ko yana ji da yarinya ai sai dauko abin haƙi ai sai tafi da ya je haƙa rabi to su a wurinsu wannan ba mummuna abu suke ba dattaku ne ma wato kai dattijo kai ne wanda baka isa a yi maka wari ba a gidanka ba mace idan ko ainihin gidanka akwai mace to ainihin za a yi maka gori baka in ma ka zo kana wani ima mutane shiru ni gidan mu akwai ya mace ne akwai budurwa ka je ka zo gidan akwai budurwa kai ga budurwa kawai a gidanka wanda yarinya shekaranta goma tana nan tana kaiwa da komowa me kake jira to aka yi masa gori yana iya zuwa ya sare ta tun da yanzu ta wuce biznewa da rai sai je sare ta kawai to kun ga tunanin jahiliya ya wani abu ne daban saboda haka suna da abubuwan da suka ɗauka dattako ne wasu dattako ne amma wasu kuma ba abin kirki ba ne amma su aurensu abin kirki to lokaci ya riga ya kure a kan abin zan dan dora mana na san ba a gurguje ko da darasi guda mu yi dangane da rayuwar jahiliya kafin bayanan annabi amma a gurguje don a san yadda wadin yake na nizamin kabilanci kafin annabi ya zo da kuma yaya suka hangi annabi a wannan mahanga irin nasu وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين